على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha uku ga watan jimada al'ula shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratun naml wanda yau insha Allah za mu tashi aya ta 89 ko ƙarshen sura kenan arama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون
ya isa haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha duk wanda ya zo da ikhlas shine alhasana wannan fassara ta farko kenan kamar da imamu qatada ya faɗa duk wanda ya zo da ikhlasi da yin abu dan Allah ba yayi ibadar da yayi ko ba yayi aikin da yayi ba don neman yardar wani ba ikhlas lillah yayi ne dan Allah shi kadai to sai an ninka masa falahu khairun minha yana da lada mafi alherin sama da abin da ya zo da shi man ja'a bil hasanati duk wanda ya zo da la ilaha illallah a kiyama shine kalmar hasana ma'ana ya mutu yana kalmar shahada za a ninninka masa ladansa ta kalmar shahada ko kuma ya mutu yana mai imani da la ilaha illallah falahu khairun minha to a wani wurin Allah ya faɗa yana da ashru amsaliha man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha amma anan sai ce falahu khairun minha shi ƙur'ani sashensa ne yake fassara sashi yake bayyana sashi mana duk wanda ya zo da abu mai kyau to yana da ninki ninkin aikin da ya zo da shi kamar kashi goma wa hum min faza'in yawma izin aminun wanda suka zo da ɗaya daga cikin waɗannan abu ko ikhlasi ko la ilaha illallah to a ranar kiyama suna cikin aminci ba su da firgita shine faza firgitar da za a yi a kiyama su babu su a ciki kamar yadda Allah ya ce a wata la yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul mala'ika babban firgici babban ban tsoro na kiyama bai bakanta musu don ba zai same su ba da haka suna da aminci Allah ce afaman ya'ti ko afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyama yanzu da wanda za a wulla shi a cikin wuta da wanda za a sa shi a cikin aljanna yana cikin aminci ɗaya suke ba ɗaya ba ne wanda ya zo da aminci ba shi ba wuta to waɗannan bayan Allah suna cikin aminci ranar kiyama wahum fil ghurfati aminun a wata ayar suna cikin ɗakunan su na aljanna aminuna suna cikin aminci haka wannan aya albishir take mana duk wanda ya mutu da kyakkyawan aiki ya zo da kalmar shahada ko da fidici da ita ko da imani da ita baya da bakin ciki a kiyama ba shi da damuwa a kiyama to ɗayan fa malam
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون to kaji ɗayan wanda ya zo da mummunan aiki kishiyar alhassana duk wanda ya zo da aiki ba mai kyau ba sayyida irin waɗannan mutane to su kan Allah yana kifa fuskokinsu ne a cikin wuta fa kubbat wajuhum fi nar ay man laqiya Allah musian la hasanata la wanda ya gamu da Allah yana mai munan aiki bai da kyakkyawan aiki bai da hasana ko kuma munanan aikinsa suka rinjayi kyawawan ayyukan shi an yi asara wuta za ka tafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a duk wanda ya je da zunubi guda ɗari lada guda casa'in da tara sai ya tafi wuta sikelin Allah a kiyama nauyi ne yake aunawa shi za ake so mu yawaita aikata kyafe duk inda ka zauna zikiri istighfari tuba salatin annabi sadaka taimako kyakkyawan mu'amala bin iyaye kyautata wa iyali faɗin alheri cin halal ya zama shine daidan din rayuwarka inda kake zuwa ka je ka dawo kullum amma wallahi ka kuskura ka mutu ba a daidai ba to za ka ga tashi hankali hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun ai ba abin da za a yi muku sakayya da shi face abin da kusance kuna aikatawa wasu malamai suka ce man ja'a bis sayyi'ati din nan suka fassara suka ce ana nufin wanda ya mutu yana shirka fa kubbat wujuhuhum fin nari duk wani mushriki ya shiga wuta a to me saban Allah ma zai shiga wuta ballantana mushriki ainihin babu yaula sai Allah ce da manzan Allah ka gaya musu inna ma
inna ma umirtu an a'buda rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimin yayi haka gaba gaba arama baka ji ina mura bane ka bani hankali hankali amin Allah ya ce annabi ya gaya musu inna ma umirtu an a'budu rabba hadhihi albalda ni kadai abinda Allah ya umarce ni da shi kadai abin da Allah ya umarce ni da shi in bauta wa Ubangijin wannan gari. Alladhi harramaha wanda ya mayar da ita mai alfarma, ya haramta zalunci a cikinta, ya haramta shirka da zubar da jini da ta'addanci a cikin wannan gari. walahu kullu shay nasa ne komai ubangiji na da aka ce in bauta mai komai nasa ne qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum gaya musu ina har kuna shakka ne akan addini na to ni ba zan bautawa wanda kuke bautawa ba Allah ba ni ba zan bauta masa ba ba zan bauta wa gumakan ku ba sai dai ni zan bautawa ubangijin da shi yake kashe ku ya kashe ku ya kashe iyayenku shi zan yi an girmama garin makka wale a cina ubiha kuma an himmata an kula da garin makka kamar yadda Allah ya ce فليعبدوا رب هذا البيت وبنجدين wannan gida shine Kaaba alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf alladhi harramaha yame da ita ta zama harami shine harramaha guri mai alfarma fassara ta daya ko kuma kace gurin da aka haramta ai zalunci ai ta'addanci ya sanya ta haraman ne shar'an wa qadaran bi tahrimihi laha kamar yadda yazo daga hadisi ibn Abbas manzo Allah yana cewa inna hada albalad haramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard wa huwa haramun bi hurmati Allah ila yawm al-qiyamah la yu'badu shawquhu ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها wannan gari mai alfarma Allah ya mai da shi mai alfarma kuma ya haramta shi da aikata munanan ayyuka a cikinsa tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasai ya rubuta wannan akan makka. da haka maka haramci a aikata waɗannan abubuwa da za mu ambata da sauransu kuma wuri ne mai alfarma da haramta wanda Allah ya yi wa wannan wuri har zuwa kiyama da tashi ga abin da aka haramta la yi udadu shaukuhu ƙayar makka ba a cire ta ƙaya kaga dai ƙaya cutarwa take to bai halatta ka samu gida ɗaya saboda wuri ne mai alfarma wuri ne mai daraja ba a tsintuwa wani ba zai ga wani abu ya ce ya tsinta ba sai dai in mutum zai yi cikiya ya sanar ya ce ga kayan wani a bata da haka duk wanda ya je umra ko wanda ya je aikin hajji ya ga wasu dungulan kuɗi ya mai da su masallaci akwai ofis ma'aikata ce guda a cikin haramin makka da madina aikinsu kawai kula da kayan tsintuwa na alhazai da ka ba a tsintuwa walahu kullu shay Allah shine yake mallakan komai min babi asfil ami alal khas رب هذه البلدة ورب كل شيء ومليكه كده وبنجين wannan gari na maka Allah ubangijin komai wa malikuhu mamallakin komai wa umirtu an umarce ni an akuna min almuslimin in zama cikin masu miƙa wuya shine in an ce muslim mai miƙa wuya ka yadda ka miƙa wuya duk abin da aka ce a yi za ka yi shi Allah ya umarci annabi ya zama cikin masu mai dauya in baka gane ba min al-muwahhidin al-mukhlisina al-munqadin li amrihi ta'ala al-muti'in lahu masu ikhlasi masu miƙa wuya ga umarnin Allah masu da'a yace wa an atlu al-qur'an ka karanta na وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر الحمد لله annabi ya ce Allah ya umarce ni wa an atlu alquran in rinka karanta alquran wannan qur'anin da kake ji daga sama Allah ya aiko wa annabi cewa ka rinka karanta shi kai da kake wasa da shi ai malam duk wanda yake da rabo duk dan arziki mai rabo a rayuwarsa zaka ga baya wasa da Qur'ani duk mara albarka kuma zaka ga yabta'idu anil Qur'an yana nisanta alqur'ani shi yasa tuntunin wanda Allah ya rubuta musu dace da tawfiki suka wajabtawa kansu sai sun haddace shi a shigar da shi sittin din nan ta zauna a nan gaba ɗayan ta kawai ɗarin alkuwar albarka ke kisa annabi yake yawan karatun ƙurani wa an atlu wal qur'an Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hal shin mu ko muna karanta ƙurani muna karatun ƙurani ko jama'a a'a akwai yara muna duba wayoyi dai duba wayan mu ya fi duba ƙur'anin yanzu bincike ya tabbatar da tun lokacin da aka samu waɗannan abubuwan na zamani kayan leƙe-leƙe nan da ake a waya tun lokacin karatun ƙur'ani ya yi ƙaranci a wajen wasu mutane da da babu mutum yana bude ƙuraninsa a masallaci yanzu kuwa in ya zo wayarsa zai duba shedan bai zai bashi ya karanta ƙurani ba amma zai ce ka duba whatsapp ɗinka ko hudu ba juma'a ake yawan ba a haƙuri hudu ba ta juma'a mutane ba sa iya haƙuri ba sa iya haƙuri wuridi ake yi na karanta ƙur'ani wuridi ka ajiye kanka wani alkawari da daddare za ka rinka tashi kana sallah da shi izu nawa ka rike a'a da rana ne za ka kashe komai ka rinka karanta izu nawa ka yi wannan idan ba ka yi ba wallahi shaidan sai ya maka wani dimbar na haka abin yake ka ta yawo da ƙur'anin ka duk inda kake a ofis ɗinka ne karanta a kasuwa ne karanta da zaman hira wanda karatun ƙura'ani wani bawan Allah mun ka haɗu da shi a jirgi kwanan nan na yi wata tafiya sai yake ce ma malam Allah saka da alheri na ce amin sama cewa ana ana ta ƙoƙari na ce alhamdulillah na ce kuma kuna naku ai kuna ta neman kuɗi eh ya ce gaskiya ya ce wallahi malam ina jin ciwo ina jin zafi ya ce wata ran mahaifina ya kira ni ya ga yadda nake ta ɗaukan waya a kira ni in aji a kira ni in ɗauka a kira ni in aji ya ce wane yadda kake yawan buɗe wayan nan kullum kuwa kana buɗe ƙur'ani kana karantawa ya ce ba gaskiya ba na yi ya ce to ka shiga fitina ka shiga garin yace su da sun nemi kuɗi da gaske su 'yan kasuwa ne suna ɗiban dabbobi shanu a jirgin ƙasa suke loda su ba sa isa lagos sai sun yi sati uku irin na da jirgin na tuka-tuka kacakaf kacakaf kacakaf kacakaf wanda ake zama gawayi in an zauna a wani gari sai an ci kasuwa an tattara sannan jirgi ya tashi a nan ɗiban fasin nan shanu sai an tsaya an sauke an ba su ruwa sun sha ruwa a kogi a hanya ya ce a hanyar jirgin nan daga kano zuwa lagos daga adamawa zuwa lagos daga ina zuwa lagos a nan tsohon nan ya ce ya haddace alkur'ani ƙur'aninsa yake shiga da shi cikin jirgin irin bugun dutsen nan na hannu ta bugawa a tafiya haka in an je kasuwa sai ya naɗe shi ya ɗaure shi ya sa shi a gafaka a shiga kasuwa a nemo kuɗi in aka sayar da dabbobi sai shiga kasuwa ya siyo kayayyakin da ake bukata a arewa ya lodo a wannan jirgin ya soke ribarsa ya yi cefanansa mai kyau ya buɗe ƙur'aninsa wannan satuttukan da za a yi ƙur'ani yake ta karanta ya ce wallahi malam har ya mutu bai taɓa cewa mu masa riga ba ko mu gyara mai gida ko mai cefane ba da arzikin sai mutu wallahi ya ce ku je yara ku je ku nemi kuɗin ku ni Allah ya bani nawa ya ce daidai da kuɗin makarantar ƙannan mu har uban mu ya mutu yana tsoho wallahi shi yake biya ba wata hidima ta uwar mu ko ta wani dangin mu in dai zai zo wurinsa shi zai da kuɗinsa sa Allah ya rike mai karfin arzikinsa kuma ya bashi Qur'ani ya zo 60 wallahi malam ranar da zai mutu yayi wurdi ne wa kansa kawai duk inda aka yi kwana goma sai ya sauke Qur'ani duk kwana goma sai ya sauka Qur'ani izo nawa nawa yake arama shida duk wanda yace zai yi izo shida kullum duk goma sai ya sauka a wata zai sauka sau uku yanzu a yi ne ɗaya sai mutum gagarin izo shida da safe in ka tashi kafin ka fita ka yi izo uku ko hudu da su ba in ka dawo da daddare da kasuwar ka samu abin da ka samu kafin ka kwanta ka yi izo biyu duk inda kai kwana goma kana hudu safe biyu da daddare akwai gajiya ko kai kiyamun laili da izo biyun nan duk inda aka yi kwana goma sai ka sauka malam kar a tambaye ka yadda zaka ji qur'ani yake da laushi a bakinka tsohon nan malar ranar da zai rasu a ranar ya yi sauka ɗansa ya ce a ranar da zai rasu ya ce a ɗauke shi a fita da shi cikin gari a ɗan zazzagaya yana so ya ga gari kawai a mota yana zaune yana ta ganin gurare ta gani a kai ta yawo da shi yana dawowa tsakanin magarba da ishayi ya yi saukarsa kuma ya yi sadaka a lokacin jikoki da yara a gida ya musu sadaka ana idan da sallar isha'i haka tarar da shi ya haka ya mutu manasha ala shay'in mata alai duk wanda ya rayu akan wani abu ya mai da shi yana yawan yin sa ko yaushe ko aikin alheri ne ko na banza ne to zai mutu akan aikin وأن أتلو القرآن حرفي دي لا دقوما ألف قوما لام قوما ميم قوما ألف لام ميم صدق الله العظيم نتاشد لا دات الأجم وريكم ka dan jarraba shafi ɗaya kawai nan ƙur'ani ya gani shafi ɗaya ka duba harafi nawa ne wata rana in ka yi karanta ka ga harafi nawa ne duk kowane harafi ka bashi lada goma ina tabbatar maka ba mamaki ka tashi da lada dubu biyar a shafi ɗaya ina ga wanda Allah ya taimake shi da daddare tashi ya karanta ƙur'ani ya karanta shafi ashirin ko talatin malam ƙur'ani daɗin mu'amala ne da shi da daddare a haba malam kamar abinci wanda isa ba wuridin ƙur'aninsa da daddare baya iya bari ka tashi kai ta buga shi wanda Allah ya ba shi hadda ita kiyamun laili da shi wanda bai samu hadda ba buɗe ƙur'anin kama sallah da shi ita karantawa mala in ka zo asubahi wani irin daɗi za ka rinka ji a ranka yadda ka san an maka kyautar abu kaza da kaza da kaza amma ina gaya muku wanda baya karanta qur'ani fa baya jin daɗin rayuwa ku gaya masa in dai baka karanta qur'ani sorry for you wallahi bai ai bai ma san ɗanɗanon rayuwa ba ai shi ne littafin da komun bacin ranka da damuwarka kana buɗewa da ka karanta shi in ka tashi wallahi shi ka ji sanyin rai wa an atlu alquran annabi ce iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawm alqiyamati shafi'an li ashabihi ku rinka karanta alqur'ani zai zo ranar tashi alkiyama mai ceto ne ga ma'abuta karanta shi ceto wannan ƙur'anin wannan ƙur'anin zai zo da kansa zai kama kai sa ka a aljanna ya ce ya rabbi mana nauma ya rabbi mana akla mana nauma billail ya Allah wannan bawan naka na hana shi bacci da daddare a rayuwarsa ni ya yi ta karantawa kullum da daddare ya Allah fa shafi'ahu fiyya dan ni nazo ina neman cetonsa Allah ka kubutar da shi daga azabar yau Allah zai ce je ka an kubutar da kai Bakara ita kadai Allah ya bata dama suratul bakara ita kadai tana iya zuwa ta ceto bakara wanda irike wuta yana yawan karanta bakara ba fa Qur'ani duka ba suratul Baqara kadai tana ceto suratul Ali Imran kadai tana zuwa tana ceto hajjayayya suke yi wannan ta ja wannan wannan ta ja wannan wannan ta ce ni yana ya fi karanta ni wannan ta ce ai ni ya fi karanta ni Qur'anin da yau aka hana ka karanta shi aka shagaltar da kai da wani abu na banza a duniya Qur'anin da yau aka mai da shi ba komai ba duk wata makaranta tana da kima tana da daraja a idan mutanenmu amma banda ta Qur'ani ita ce ba salari ita ce makarantar da ba school fees ita ce makarantar da in yaro ya ga dama ya je in ya ga dama kar ya je makarantar Qur'ani makarantar Islamiyya ita ce makarantar da ba a tsaron makara makarantar ƙur'ani ita ce yau makarantar da bata da office ɗin principal bata da staff room makarantar ƙur'ani ita ce ba a damu da sa mata uniform ɗin arziki ba ma makarantar ƙur'ani ita ce ake yin ta a gidan aro kango gidan haya soro garejin mota rumfuna ƙofar gida amma inyamura kafira daga kudu za ta taho tana toya ƙosai ta shigo garin kano duk inda ta shekara ɗaya biyu uku hudu sai a zo a ce madam ki buɗe mana makaranta yan nazari firamare mana wa yaranmu sai ta zo ta buɗe su za su yi gidauniya yan unguwarsu sai mata gida tana naziri ta yi firamare ta yi jiniya ta yi sakandare layi za ku zo kuna biya mata kudin makarantarta amma makarantun islamiyyun ku sun mutu kullum aka je sauka ƙur'ani sai an nemi sadaka jama'a taimaka ko jiya na je sauka ƙur'ani a wata makaranta wani bawan Allah da Allah ya mai arziki shi kadai duk taron da aka shi kadai ba da dubu ɗari kaka ga kabbara da aka yi ta yi dubu ɗari ɗaya har aka tashi ana faɗan sunansa dubu ɗari makarantar nan ko taburma da yara za su zauna su yi karatu babu buhunan siminti suke nema suke roƙowa a yayyanka a ɗinke da zare ana shimfiɗa wa yara lokacin gumi sai kaga yara suna ta ƙurajen gumi saboda bala'in zafi malam ba makarantun da suke cikin bala'i da wahala da talauci a ƙasan nan irin makarantun ƙur'ani ga kuma tanadin da Allah ya wa masu ƙur'ani ƙur'ani kenan ba da ma karanta shi ba yanzu uba dan yaronsa bai iya ƙur'ani ba bai damu ba amma in yi zai bai ci waye ba ko bai ci ne ko ba sun fara gaba da shi har abada kenan yana zuwa ya roƙi ta yi ɗan iska kawai jakin banza yana zagin su kasan me yasa shi ɗan iska jakin banza saboda bai ci ne ku da wayin ba amma wallahi ba mamaki yaron nan ya dace zuwa ashirin ko talatin ko arba'in iyaye yanzu ba su damu ba dan baka iya karatun qur'ani ba in dai ka ci waye da ne ko to kai ka zama mutum qur'ani mai albarka da shi ake kashe masa kuɗi kamar yadda ake kashe wa makarantun bokon mu kuɗi da an samu ibnu taimiyas not only one ba a kashe mai kuɗi da ka tashi na ku zo makaranta ku zo makaranta kuɗin laraba ake biya jama'a ko kun san cewa a garin nan har yanzu akwai makarantar ƙur'anin da kudin albashin malamin dubu uku ne akwai ta dubu biyu da ɗari biyar albashi ma a wata kaji wannan kwama inda ba ƙari ya yi ba da one five ma wai one five a wata malami zai gama koyar da yara ƙur'ani a bashi albashin dubu ɗaya da ɗari biyar a najeriya a kano Na'am? To aran ma yace ai an yi mantuwa akwai wanda saboda bala'in talaucin makarantar kyauta ma ake yi. Ba a biya. Ba a biya. Iyaye sun yadda su tura 'ya'yansu makarantun boko su biya school fees dubu ɗari, ɗari biyu, ɗari biyar har miliyan ɗaya a cikin makarantun talakawa yau. wani ya zo ya kawo ɗansa makaranta daga bakin gate ce nawa ne school fees a tam aka ce ranka da da ya bai fi 150 bai ce you are not serious you are very stupid let us move forward ya ce yaushe zan kai ɗana makarantar da a tam ma ko miliyan da ya ba a biya ina za a bin kirki a nan ya ce you are very stupid ya ce makarantar da bata kai miliyan ɗaya ba inda ya tam ba za a biya wa yaro miliyan ɗaya ba ina za a yi wani karatu amma wallahi tallahi ba mamaki makarantar da ɗansa yake islamiyya wallahi baya iya biyan dubu biyar a wata uku a ta kai mutanenmu ba su da kirki ba in ka gana ma maka ce ba su da mutunci sai kaɗan da Allah ya zaɓa to wannan nusus da Allah yake ta magana akan Qur'ani wa an atlu al-Qur'an ya zaka yi karanta Qur'ani ubanka bai koya ma ba ya zaka yi karanta Qur'ani baka je makaranta ba ya ya za ku koyi Qur'ani kun kashe makarantun Qur'ani da kanku kuke kashe makarantun Qur'ani ƴaƴanku sun tafi bal da yamma in dare yayi ba su da aiki sai gidan kallo su je su kalli bal da yamma bayan isha'i bayan magariba su je gidan kallon kwallo na cikin unguwa kuma a daɗa kunna musu ana buga da brazil da china ka ji masifa sun ga bal ɗin da yamma kuma yanzu ma da daddare shi za su gani an ɗauke mana hankali da wasu abubuwa wa an atluwal qur'an annabi ya ce Allah ya umarce ni da na karanta alkur'ani sannan in karanta wa mutane uballighuhum uballighuhum iyyahu in isar musu da qur'anin nan zalika natluhu alayka min al-ayati wadh-dhikri al-hakim Allah ce kamar haka muke karanta maka shi wannan alkur'ani da kuma ambato mai cike da hikima Allah ce natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun muna karanta maka labarin Musa da Fir'auna da gaskiya ga waɗanda za su yi imani fa man ihtada wanda ishiriya fa inna ma yahtadi li nafsihi ya shiriya dan kansa wa man dalla wanda ibata fa qul inna ma ana minal mundirin ga ya musu lalle ina cikin masu gargadi aili uswatun bin rusuli ni wato ina da abin koyi da manzanni da suka gabace ni alladina anzaru qaumahum wanda suka fadakar da mutanensu suka miƙe da abin da yake kansu suka sauke nauyinsu na manzanci suka cika alkawarinsu suka danganta lamarinsu ga Allah Allah ce fa inna wa alaikal balagu wa alaina hisab kadai abin da ke kanka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka isar da sako mu kuma hisabi yana kan mu inna ma anta nadhir kai mai gargadi ne ya Muhammad wallahu ala kulli shay'in wakil Allah kuma shi wakili ne akan komai wa qul alhamdulillah ka ce alhamdulillah godiya tabbata ga Allah sai yurikum ayatihi da sannu zai nuna muku ayoyinsa fa ta'rifunaha za ku san su lillahi alhamdulilladhi la yu'adhibu ahadan illa ba'da qiyamil hujja godiya ta tabbata ga Allah ubangiji da baya yi wa kowa ba azaba sai ya tsayar masa da hujja da gargadi shi sa ce sayurikum ayatihi fata'rifunaha kamar yaje yace sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq a cikin fusilat kuma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun ubangijinka bai kasance gafalalle ko rafkananne ba da barin abinda suke aikata bal huwa shahidun ala kulli shay Allah yana ganin komai an waco daga imam ahmad allah masa rahama yana rera waɗannan waƙoƙi baitutuka ne ko dai nasa ko na waninsa idan ma khalauta dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu wala tahsabanna allaha yaghfalu sa'atan wala anna ma yakhfa alayhi yaghibu wannan baituka suna magana ne akan bawa ya kamata ya san cewa akwai mai lura da shi akwai mai bibiyan sha'aninsa karkace na ke banta ba wanda yake gani na a'a walakin kul alayya raqibu ka faɗa ka ce akwai wanda yake bibiya ta karka taba tsammanin daidai da sa'a ɗaya Allah yana gafala wala tahsabanna Allah yaqbalu sa'atan wala annama yakhfa alayhi yaghibu karka taba tsammani akwai wani abin da yake zai koya wa Allah komai sai ya zo wajen Allah tabaraka ta'ala wannan shine karshen tafsirin suratul naml walillahi alhamdu wal minna muna yi wa Allah godiya da ya kammala mana karshen wannan sura aran ma imana shimfida bismillah
bismillahir rahmanir rahim
ka ta yi sai na tsaye da kai نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين to to to to to ci gaba
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون sai yaya وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين sai ya fada ina فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين me matan fir'auna ta ce وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون
yaya mahaifiyar Musa ta zama وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين me ta ce wa ‘yar uwarsa وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون sai aka kai shi ina فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون da ya girma kuma me ya faru ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما shi dai Musa وكذلك نجزي المحسنين ya shiga gari me ya faru ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه gabza masa rankwashi فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين nemi gafara nemi gafara قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون يكون ظهيرا ظهيرا للمجرمين فستو فستو فستو gaskiya yau da ba dan ina mara ba da sai na ce aka karanci na wallahi wa an atlu al qur'an abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana afuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh